إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata biyu ga wata na jimadar ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da takwas ga wata na harko shekara 2019 a yau insha Allah muna cikin darasinmu na alwajiz fi fike sunnatu wal kitab aziz yau za mu yi darasi na 161 insha Allah muna cikin na ga bayani na ridda na ababe da suke sa mutum ya kahurta su ne muke cikin bayani na abinda mutum in yayi ya huta daga musulunci an jero inkarin musulun duk abinda addini kowa ya san shi ba wani wanda dai bai san shi ba a cikin addini kai inkarin shi ya ka misali cewa samuwar Allah ko cewa Allah ba shi ba halittu ko magana ba mala'iku ko ko inkarin manzana ba annabin Allah bane ba ko qur'ani kace ba wahayi bane ba ko halitta abin da ya shahi dai cikin abin da yake sa aka hurta halitta haram haka haramta abin da an yi ijma'i kan halaka ne haka zagin annabi misali ko zagin addini ko sukan qur'ani ko sunna ko yadda yadda qur'ani cikin kazamta ko wani yadda awar ame wahayi shi ma da inda aka annabi sallallahu alaihi wasallama da magana dukkan wulakantar da wani abu wanda yake na sunan Allah ne ko wani umarni ko hani na Allah ka wulakantar da shi ko bata gumaka da sauran dai ababe wanda ko kabari wani ma'agaji a wajen wani Allah da izgili da wani abu na shari'a irin ko kawa masu sallah izgili ko masu mana ko akan ajiye mu ko kan sa hijabi rihe sutura ta mace kai izgili don ababen irin izgili da kiran sallah wannan su ne ababen da ya jero na abin da yake kai mutum ga da musulmi ne amma lokacin da ya wannan aiki ya zama kahuri to wannan masala ce muke ciki sai ya ce وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله cikin abin da yake kahurta mutum siffanta Allah da abin da bai dace ba da girman Allah siffanta Allah da wani abu ya kawo misali ka wasifihi bi anna lahu sharikan aw waladan aw sahiba kamar siffanta Allah da cewa Allah yana da abokin tarayya cikin dukkan wani abu da yake ya ce iya tarayya da wani ko halittawa ko arzatawa ko kashewa ko rada abin da ke na Allah ka gama ka yarda da wani iyayi irin abin da Allah ke yi ko yana tarayya da Allah cikin wani aikin irin masu cewa Allah kowa ne shi ya halice su ko ya musu arziki ko ya kaza da irin wani aƙidu wanda ga sanin suna yawa duniya ko ka dangana ma Allah ɗa ko ka dangana ma Allah mata ya ce wa ka wasifi bil bukhul kama wasafatu yahud la'anahullah ko haka siffanta Allah da rowa kamar yadda Yahudawa suka siffanta shi da rowa Allah ya la'ance su kama haka subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wannan labarin cikin cikin ma'ida yace wa qalat al yahud yadu la maghlula ghullat aydihim wa lu'nu bima qalu bal idha mawsu'tani bi kafasha wa lazidanna wa lazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka bima ma unzila ilayka min rabbika tughana wa kufra zuwa da karshe wa alqana bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah kullu ma aqaduna lil harb atafa Allah wa sa'anu bil fasada wallahu la yahdil mufsidin zuwa dai karshen abin da yake wannan aya wannan misali ne kawo inda Allah subhanahu wataala ya siffanta Yahudawa da wannan kai ba da labarin inda suke siffanta Allah da rowa inda Allah ka ce wa qalatul yahud yadu la maghlula yahudawa sun ce hannun Allah a rike yake nan kinaya ce ta rowa ko rushin badawa shine maganar da suke nihi Allah ce ghullat aidihim nan kama Allah ya maida musu magana da kasu dangana mishi ya hukumta musu da cewa su ne hannunsa ma'ana ya rike ko aka rike kenan su aka tabbatar ma da rowa da kaushin hannu da talauci da aka cewa da rashin wadatar da kaskanci da Allah ɗora musu wa lu'nu bima qalu an tsine masa albarka dalilin wannan kalma ta yadulla maghlula an tsine masa albarka bal Allah ya kore wannan magana ta dangana ma Allah ko dangana ma cewa idullah magalula Allah ce kin Allah ya ture wannan magana yace ya dahu mu basuta ne hannun Allah a shimhuda suke yunfiku kaifa sha yana cesuwa da yanda yaso Allah na badawa yanda yaso cikin wata ruwa da Bukhari ya kawo Muslim ya kawo cewa Allah subhanahu wataala shin hannun shi iya bada tun farkon halitta har tashin kiyama kudibin da Allah ke badawa kuma ba abin da yake rage wani abu da yake hannun Allah Allah hannun shi ma na shi hudu yake bai taba rikiya ba kuma yana cewa manzo Allah cewa an fi yin fuka alaik kenan annabawa kenan ka ce sa baka ta ruwa baka da kawo ka bada kai kan kana bada alƙawarin Allah ne ka bada Allah ya baka kenan Allah bai rowa yace bal ya dama basuta tani yin fuka kafe sha Allah hannun shi suna shin hudu kuma yana ce sa yanda yake so wala yazidanna kathiran minhum ma unzila laka min rabbika tughyanan kufra da wa'annan mutane ma'ana ahlul kitab ko mutum yahudawa da yawa daga cikin wa'annan mutane abinda aka sauka mana alqur'ani maimakon su yi imani ko ya amfane su a da yawa qur'ani kan ƙara musu tsaurin kai da kahurci za su da aya maimakon su yi imani su karyata ko su yi izgili kullum suna karyatawa suna izgili Allah na karhushi da su kenan abin da aka sauka daga ubangiji yana karawa da yawa daga cikinsu to guyana wa kufra tsauran kai da kafirce mu Allah wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kuma kana ganin haka Allah ce min jewa kiyayya da rishin san juna tsakaninsu duka daga kaman tare suke amma araba suke ba su da haɗin kai suna kin juna wannan ɗabi'a ce ta Allah sa tsakaninsu har tashin kiyama ba ta rabuwa da su كلما أوقدوا نارا للحرب أدفعها الله duk lokacin da suka kunna wata wuta ta yaƙi ma'ana duk lokacin suka yi wata ke tumura mura zai sama wani sharri sama wani mugun abu Allah zai kashe wutar ma'ana Allah zai rushe kullinsu duk lokacin suka ma wani kulli na makirci Allah zai warware kullinsu shi ne magana kenan shi ne kullama auqadu naran lil harb duk lokacin da suka kunna wuta ta yaƙi a tafi Allah Allah zai kashe wannan wuta kuma halinsu ويسعون في الأرض فسادا كما باسا ربوا da yawo cikin duniya suna yada banna a cikin ƙasa shi kuma wallahu la yuhibbul mufsidin Allah bai san mabannata nan magana cewa kun bukata da hududullah magalula dangana mu Allah duk wannan bayanin ya biyo baya kalmar su cewa yadullah magalula hannun Allah a rike yake ma'ana Allah yana da rowa kuma suka ce wannan suka ce inna la faqir nanu aganiya haka ce na lafaƙi ruwan a ganin suka Allah talaka ne su wadata ne nan suna izgili ne game da magana da Allah yake cewa ku ciyas manzon zai kudu laƙar dan hasana ba zai ba Allah Allah ramce kyakkyawa kenan Allah bai badawa Allah soke ma bada soke Allah mabukaci ne har ya neman mu bashi wata izgili ne suke maƙur'ani ya za ka ce Allah ma mabukaci ne har iya cewa zai bashi ramce suka ce na lafaƙirin wani a ganiya Allah talaka ne kai mu muke mu da wadata Allah iya bukata a wajenmu iya bukata ramce wannan izgili ne da Qur'ani kasan su ka suka kan magana shi kuma Allah ya dangana ba shi ramce a shi ya maka umarnin badawa ka ba dan uwan ka ba wani naka kuma shi kuma ya saka maka shi sa mai da abin kamar ramce ka ba shi ramce Allah ka ba ka ba wani ka taimaka ma wani dan Allah ce ka yi ya dauki sakamakon akan shi shi dan ga naman ciki mana wa zai ba Allah ramce kyakkyawa Allah saka mishi ba cewa ba Allah ya bukata bane a wajen wani to wannan izgili suke kaman suna maraddi ne game da magana ayi izgili ga abin ne nan dai a takaice siffanta Allah da duk abin da bai dace da girman shi ba in ka siffanta Allah ka kafurta to yanzu wannan ridda da aka yi bayani don ababe da suke sa mutum in yayi su ya ridda hukumul murtad to shi wanda ya ridda me za mishi shi ne kisa bayani hukumcin wanda ya ridda wanda ya bar addini shi yace fa man fa'ala min hadhihi al-mukaffirat shay'an 'aliman 'amilan muqtaran wa shahida 'alayhi shahidan 'adal فإن الحاكم يستتيب فإن تاب وإلا قتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواد الإمام البخاري يقول هكا ترمزي هكا إمام النسائي يتي فمن فعل من هذه المكفرات شيئا دون دي أيكتا وانا أبو دقا تكين وإنا أبا بما سكافر تروى داك الجروبايا يا يسو عالما ya san da ya yi su amidan kuma da gangan ya san me ya waɗi kuma da gangan mukhtaran da zaɓin kanshi ba da ƙarya sashi ba waɗi ba kuma wannan abin da ya yi na wanda aka jero baya masu kafartarwa a kan sani da gangan iya da zaɓin kan ba tilas kuma wa shaida alai shahida adal kuma aka samu shaidu biyu suka shaida ya yi wannan kalama ko ya wannan aiki na kahurci to fa'inna alhakim yastatibu kaya mai hukumci shugaba gwamnati alkali zai nema ya komo ya tuba ga wannan abin da ya yi fa'inta ba in ya tuba fani abin da ke bukata kenan ya komo jalai musulmi wa illa ɗan wa bai tuba ba kotila ridda ko riddatan za a kashe shi a matsayin ɗan ridda kenan musulmi ya kahurta ya wannan magana dalilin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addini ko kashe shi kalmar da take yawo ake yawo da ita a hanyoyi na yatsa labaru na cewa musulmi suna kisa aka ba su suna ga me yanwa tunanin da yake kan mutane ko kahurai su ai ba su wannan magana kuma su aibanta wannan magana kashe mutum in ya rida an kada saye su ai sun suke da aqida babu abin bauta ne kurin mutum har yau suna neman daga ina mutum ya zo waye shi har yau suna nema mutum daga ina ne daga buri ne ya zo daga yau evolution ce ko wace haka ake dai wannan tunani iri-iri na har yanzu ba sa kibla kamar mutum har yanzu ba sa kibla daga ina mutum ya zo ma kimiyyar tunanin bai tunanin waye Allah eh waye Allah sun yarda yanzu doka nawa a amurka kanta ko garuruwar da yawa da suke kashe mutum haka kuran amma hukumci shari'a a kashe ka a yanka ka halbe kai dole babu aibanta tun da su dokar ce aka taka ba matsala bace ba tun doka ce ta amurka ko haka kurin nawa yanzu mutum ka izar wazo zai gaya maka miliyoyin mutane da aka kashe bale a garuruwan musulmi saboda sun ce ba sa demokaratiya sun kibin doka ta amurka sun saba ma tsarin gwamnatin amurka nawa aka kashe a iraki nawa aka kashe a afghanistan nawa aka kashe a libya ga sanan duk wannan me ya sakamakon dalilin kashe su sun saba ma tsarin amurka demokaratiya ba mai aibanta amurka ko kaɗan ba daga ƙasa ɗaya ta duniya ta ce amurka kin yi laifi kin kashe musulmi ka ji ƙwarƙwarar wani ganin wannan akwai shugaban ƙasa a duniya da zai amurka tana kashe musulmi ba mai hudi to wanda ya hudi bai mazana ta ɗan ta'adda haka a cikin kowa da kowa da ya sani mulkin na kashe aka kashe wace kashewa ba wasu aka yi ba kowa sani ba wani abu a koyo ba har gwanda ma wasu amurka suna hudi su yi ƙarfin ƙasa suna ce a yi zalunci ban ba musulmi ɗaya da zai zo ce kaza to nan an halitta a wajen ta daidai ne a wajen wasu daidai ne nan ba a cewa ya ta'adda ce amurka ba ta sufa amsa amurka ya ta'adda ba mai sufa ta'addanci alhalin da za a ɗauko miliyan ka mutane ta kashe ba da sansu kuma kowa sani ba ba saɓani ta kashe dalilin wata doka ta ta ko tsarin ta da ba a yi ba amma shi Allah mahalicci wanda ce ga da yake so shi ya duniya shi ya yi ku ya kawo ku ya ajiye ku komin ku nashi ne bayan shi ya yi ku babu ɗaya naku na rayuwa wanda ba shi bai ga yanda yake so ka ce ka ki baka yi shi Allah ya ce a kashe shi da ya maganin masanin ɓannan ya ce a yi ta'addanci kuma mutane kamar amince da abu ta haka kakai mamaki masu wannan kalmar kenan wannan anasar ya ce duk wanda ya canza addini ko kashe shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya bukhari tabbata tirmidhi ya kai imam nasai wa an abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الإمام البخاري يروته هكا مسلم يروته هكا أبو داود هكا إمام الترمذي abin da ke ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la hilu da mamrin musulmin jinin mutum musulmi bai halitta kenan azab da shi musulmin da ya shaida babu abin bauta shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida ni manzon Allah ne yace illa bi da thalath sai ɗayan abu uku zai halittar da jinin musulmi at-tayyibu zani mana mazanaci bazawari wanda ya arme bazawari wanda ya arme ya yi zina mace ko namiji za a je su har su mutu wan nafsu bin nafs haka duk wanda ya kashe ya kisa a kashe shi mutum ya kashe sai a kashe shi wa tariku lidiniti da wanda ya bar addinin shi na asali na musulunci alfarku da jama'a wanda ya bar jama'a musulmi ya rida shi ma jinin shi ya halitta wa man qutila riddatan umila mu'amalatal kafir al-asali duk wanda aka kashe akan ya yi ridda ya bar addinin shi za a mashi mu'amala irin mu'amala ta kafiri na asali original kawari falahu ghassar walahu kafbata aida tun da ya salla shi da namu ne daga baya bar mu shi a mi'a yanda ake ma wancan kawuri original na farko shi ma haka za a mai da ya ridda ya kawo falahu ghassar ba za a wanke shi ba wala yi kaffan ba za a sami likawani ba wala yi salla alai ba za a mai salla ba wala yi dafana fi makabirar musulmi ba abin ne kuma wanda ya rida a kabarbirar musulmi din da suke ba a kashe musulmi wala yi rithu a karibun musulmun kuma dangin shi ma musulmi ba sa gadon shi haka aka mai hukumci gawuri ga tagarya kaga ne karantar da mu masu wadi aji bai halitta irin akwai 'yan ƙasa musulmi 'yan ƙasa kirista asali duk da akwai garuwa ana musu kabarin su nasa na kiristoci amma ya ga dan wani abu ya a wurare akwai 'yan gari su ya su kai dan uwansa wai kabarin musulmi su ma 'yan gari ne wanda kamata a ce masu masu yi magana an ware su kai nasu cikin inda yake na kirista ne haka ya dace da anan garin akwai wurare inda ake binne ko da kirista ne kuma wai da sunan dan shi dan kasa ne shin kabarin na musulmi ne aka yi kayan ma bature yanzu aka yi su wurin musulmi ne aka ware ke da tuna akwai na kawure aka yi shi ya ce nan kenan magana kenan matsayin wanda aka kai hukuncin ɗan rudda kenan za a kashe shi kuma a mai diyan da ake ma kahuri ta tagari aka zamu shi na ba a wankewa ba a salakar ba a mai sallah a je kuma a turbude kurin kuma ba a kashe kabarin musulmi kuma ba a gadon shi sai taubatul murtad tubar wanda ya rida ba ku kashe shi ba ba kama shi ba an kashe shi iya ya kewa kewa ya shi sai ya rida ya tuba ya gyara addinin shi ومن ارتد وهرب من الحاكم وكان متزوجا بمسلمة فسخ عقد النكاح بينهما دون يرد يغدو يسير يما حكمت حكومة مسلمي yana ba a yi ku a kan shi irin masu shiga turai sai da ta ƙasa ta kare su ko yana ba a yi mai komi to wannan gudu da ya yarda wa kana mutazawijan ya zamanto da iya da arme da musulma shi sai ya rida ya tsere turai fasika aqdul nikah bainuma wannan arme sai a raba arme shi ba arme shi babu ta babu shi a raba su fa in taba wa anaba in ya tuba ya dawo ga musulunci wa raja'a musulman ya dawo da kanshi iya matsayin musulmi qubilat taubatu ba ci a ƙarya kake mu da kafin kashe ka a za a karɓi tubar shi wa ruddat ilay mar'atu za a maida mai matar shi wanda da aka raba in ba ta yi ba arbi in ba ta yi ba قال تعالى تن كسان تبتا اكوي زينب دير النبي صلى الله عليه وسلم مجنت ابو العاص bayan an kawo ta daga makka madina ya shiga layin mushrikai an yanzu an yaƙi annabi sallama a makka tare da shi duk da a wancan zamani da aka aiko annabi sallama aka mai aiki iya arba da ita lokacin ba haramta ba almi tsakanin musulmi da kahurai annabi ya raba su ba annabi iya tare da su har yi hijira suna tare da mijinta kahuri aka aiko da shi ya ce gaskiya wance ni banna banna babanki bai karya na san babanki bai karya banna kai ta da babanki banna kai ta da babanki amma ni ina kan addinin uwayena kenan kwatsa kan nashi babanki amma banna banna banna addini na kurin shi ya kai tsaya kurin babanki kuma da bai karya iya nan kan gadan gidansu abinda ya gada haka suka zauna har aka yi hijira aka je badar a badar aka kama shi a matsayin fursuna ya je ya ƙi babanta tun da rake jama'a shi su kuma jama'a makka sun ya kama ya kama a nan da shi aka ta yi aka je kuma Allah sai aka kama shi a hannu zainab tana makka tare da shi aka nema cikin aka ba da fansa ta kamamman badar kahurai ita daga can ta aiko sarƙarta ta ta ta ba mace miji ta ba aiko sarkarta a fanshi mijinta aka kawo abin fansa aka gani sarkar da namiji ana ganta sai tana sarka ce ta Khadija ta bata ta uwarta sarka Khadija ta uwarta ta bata ita ce aka bada aka kawo wasu manzo Allah sallama ya bada da mata kuma da mata kayanta kun kun so kuma kai kamar alƙawalin zaka saka mun ta ta dawo haka aka musu kuma ya amince to duk da haka ya take dawowa kai da takace dai lokacin da ya riddan da aka raba su har ya dawo ba ta yi ba alami da ya musulunta ya dawo shi ke suka cigaba zaman su gana kenan suka cigaba zaman su kenan in ya dawo kayan ta alami ana da dama a mai da su ya ce ƙala ta'ala كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق من بينات wallahi la yahdi alqawm zalimi ya Allah zai shirye da mutanen suka kafirce mu Allah bayan sun imani sun shaida manzo na Allah gaskiya ne wa ja'ahum bayyinatukum hujjoji sun zo karara na imani ta manzo Allah wannan manzo ne daga Allah wallahi la yahdi alqawm zalimin Allah bai shadda zalimi mutum da san gaskiya kiya nan inkari ne masu kafirce mu annabi sallama ba san san manzo Allah ne to dai Allah ya tabbatar da hukunci masu wannan hali wanda sun san da manzan Allah manzan Allah ne kuma ya zo da hujja ta cewa shi manzan Allah ne la ta ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'anata Allah wal mala'ikati wan nas ajma'in wayannan mutane sakamakon su sun san gaskiya sare suka kiya to sakamakon su tsinuwar Allah akan su kin Allah ya tsine musu albarka haka mala'iku sun tsine musu albarka haka mutane sun tsine musu albarka mutanen kware كما خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون كما wannan Allah ce za su dawo cikin wannan azaba ba a sassabta musu wannan azaba kun balle wala hum yunzarun balle a dan ba su dan lokaci dan dama ta jira a kai tsaye Allah zai gama su cikin azaba kun ba ba saurarawa ba dakatawa ba sassabta azaba azaban sa'ada azaba kullun yare da giran ya karu to wannan bayanin da Allah yi abin sai ka aya kenan illal ladina tabu min ba'da zalik to wannan bayanin da suka laifin Allah bai rike kowa ba sai ta sai waɗanda suka tuba bayan sun kiya sun yi gardamal wa aslahu suka gyara aikinsu to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan akwai damar tuba duk da an yi riddal bata shi kenan akwai dama a tuba duk da wannan yarda da gaskiya suka iya amma suka dawo akwai dama a tuba Allah kuma da amshi tuba su an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ya saka maka hujjar mutum ya yarda ya tuba akwai dama shine kun zai kama kan durai sai zai kama ka ruwaya da imamu da sai ruto annabi sallallahu alaihi ya inganta an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kana rajulun min al-ansar aslama thumma irtad wa lahiqa bi shirk thumma tanaddam wani abu labna bas ki ban labarin wani mutum cikin ansar ya musulunta ba musulunci ya ridda wala yaka bi shirka ya je shiga layin mushrikai ya bar musulmi kenan iya cikin mushrikai sun matanaddam daga baya bayan ridda sai nadama ya gwammace dama a musulunci shi tsaya ya dai nadama sana dama kurin hausa da larabci duk kusan an san ma'anarta fa arsala ila qaumihi salu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal min tauba hal min tauba da yana dama sai aikawa kenan yan uwan shi da suke madina ku tambayi mu annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan abin da nayi halli min tauba ina da dama in komo in tuba akwai dama tuba ya aika ta bana sallallahu alaihi wasallam faja qawmu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutanen shi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce inna fulanan qad nadim suka ce ya rasulullahi wane ya san shi da yawan tsirin da ya kawo daga ce wani masan kowane ne wani ya yi nadama kenan kan ridda da yi wa innahu amarana an nas'aluka hallahu min tauba ya mana umarnin cewa mu tambaye ka wai shin iya da wata tuba iya da damar tuba fa nazalat kayfa yahdi Allah qauman kafaru bi imanin wani ayat da makaranta ta farko zaka wannan kai da zai ka wannan aya ma kan wani ne wanda ya ridda ayat ta farko ya ce hazo da kallon zuwa kafurin ba fa'arsala ilayya fa'asalam sai suka annabi ya aika mishi cewa akwai dama tuba aka bashi labarin gama aya ta sabko dole bayan da aka yi lalazina tabu in ba da ba zalaka ya ce wa asala hugu in suka tuba suka gyara bayan wannan kir kina akwai kowa annabi ya aika mishi kuma fa'asalam ya musulunta gyara imanin shi kenan dai magana akwai kowa a buɗe don mutum ya rida in dai ba an kama shi ba in an kama shi kai tsaye wannan nan amma in dai har da kan shi ya yi musulunta ba da ba mai hukuncin komai kuma haka ma ana buƙatar kai mai hukunci a nema ya tuba in ya koma shi kenan to yanzu wannan bayanai da muka yi mushkilar da take kasancewa a yau duk wannan bayanai ne kaza ka hurci ne kaza ka hurci ne to kunin daga mutum ya yi kace wani ka ka hurta nan magana take akwai bambancin kaza kahurci ne kaza kahurci ne kaza fasikanci ne da bambanci da cewa wani kai ka ayyana wani kai kahuri ne shi ne ke bukata hattara ya ce italakul wa'id wa tawakuf fisti kagal mu'ayyana lahu yanzu abin da kishin ka bayani za a je wa'idi da ya zo kaza kahurci ne kaza kahurci ne amma za mu tsaya a yi tsantsan wajen wani kai wani kahuri ne aikin da kai ka kahurta wanda shi ne ya bukata a tsaya a hattara kayan azadar da shi ya ce wa huna amarun ya ji ba an yi tafattana laf wa huwa an na hajjil amthila allati zakarnaha lil mukaffirat al amaliyya wal qawliyya yuqalu fiha al haqq wa yuthbatu laha al wa'id الذي الذي دلت عليه النصوص ويبين انها كفر ويقال من قال كذا فهو كافر من فعل كذا فهو كافر yace wa huna anan wannan bayan da zami yace amrun yajibu an tafattana la akwai wani al'amari da ya wajaba mu ajiye hankalin mu lura da shi mun bayan da ake na da mu tsaya mu ajiye hankalin mu mu fahimce shi me yake ne yace wa huwa anna hadhihi al-amthala wannan musallai da muka kawo alati zakarna lil mukaffirat wannan musallai da muka kawo a baya na wanda ya kaza izgiri ko bata ko zagin Allah ko sukan annabi ko sukan shari'a na guda gajen baya dai wani maka ambato masu kahurtarwa imma al'amaliya wajen na aiki ne ko kauliya ko na kahurci na magana ne na maka hudu wannan ya ce yi ƙaru fiye alhaƙ za a hudu gaskiyar magana kaza kahurci ne hudun kaza ka aikata kaza kahurci ne hudun kaza kahurci ne wa yusbitu lil wa'id wa'idin da yazo za a mai kaza tsinuwa ukuba azaba kaza a tabbatar da shi to ne kaza ka sakamakon shi shi ne ce wa yusbitu lil wa'id alladhi dalat alayhi nusus za a tabbatar da wa'idi mai wa'idi al wa'd mana alƙawalin ma kana abun alkhairi al wa'd al wa'id alƙawalin alladhi zai ma kaza azaba kaza ne kaza yana azaba shi wa'idi wa'idi abin da ke alaka da azaba Allah zai ba mu yi kaza azaba shine wa'idi alwa'd kuma alƙawarin sai na kware za mu san zaka san aljanna ko rama ko kaza shine alwa'd alwa'd wal wa'id alwa'd abin alkhairi wa'idi na azaba yace za mu tabbatar da duk wa'idi da ya zo nasi ya kawo na sakamakon wanda ya wannan aiki wa yubayyinu anha kufur za a bayanin yin aikata kaza zagin qur'ani zagin manzon Allah siffan talala kaza kaza kahurci ne wa za a ce man ƙala kaza huwa kafir duk wanda ya hudu kaza kawuri ne man fa'ala kaza huwa duk wanda aikata kaza kawuri ne haka abin yake yace wa amma shakhsul muayyan amma wane wane kai wane imma abokin hira ta ko wane ce wane isa zai da amar idza qil hal tashhaduna annahu min al-wa'id wa annahu kafir فالجواب أن لا نشهد على معين بالكفر إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار yace idan misali wani zai ce maka wane da aka ayyana sun zama shaida da cewa kahuri ne ko wannan wa'idi na azaba da Allah zai wa mai aiki kaza wani iya ciki jawabi za mu ce mu dai ba za mu iya shaida ba alamu ayyan wani kai ka kahurta he da wani al'amari wanda shaida ta tabbata ba wani shuba fa innahu min a'zam al-baghi domin iya daga cikin mafi girman laihi an yushhada ala mu'ayyanin أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في نار domin iya daga cikin mai girman layi kai shaidawa ne Allah bai gafarta mishi ko bai jin kanshi ka ce dan wuta ne hal abada fa inna hadha hukmu lil kafir ba'da al maut wannan hukunci ana ma wanda ya kahurta kuma ya mutu da kahurci wannan shi zaka tabbatar da ya mutu dan wuta ne akan kafirci ya mutu ولهذا دليلا هكا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي شيسا أبو داود كان سنن كنشي يي بابنا في كتاب الأدب سي بابا هانا ظالمتي sai ka wani ruwaya hana ƙetare iyaka cikin ƙetare iyaka shine wannan wawa na ɗan wuta ne kuran ka ayyana wa ne sai ka ruwaya wadda take da wannan bayanin ko yin hattara game da kafirtar da wani ka ayyana wani ana bi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين أبو راكي تناجي من صلى الله عليه وسلم ينا مغانا cikin wasu 'yan mazaje mutum guda biyu ne cikin banu isra'il sun kamar zaman 'yan uwa ne suna shi juna kamar 'yan uwan juna kwarai kina a batar ta kai kamar 'yan uwa ne guda biyu fakana hadu ma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibada 'yan uwa ne guda biyu daya mabandaci ne mai laihi ne eh kuma ba Allah ne mai yawan ibada a ibada ma ya cikin mujtahidi kwarai akwai kokarin ibada shi kuma ɗayan mutum banza ne kurum fa kana la yazal al mujtahid yara al akhar ala dhanb shi wannan mai kokari wajen ibada duk lokacin da ya ga wannan dan uwana shi akan saban Allah ya ce aka sarwa aka sarwa ka wasa ka wasa wannan aikin banza haka ya suke daga sun ga mu zai min nasiya fa wajadahu yawmun ala dam iya mai nasiya ran nan sai ya sake ganin shi akan aikin saban Allah abin ya yi mai ciwo ya gaji faƙala lahu akasir ya ce wa ne ka wasa wannan abin ka wasa faƙal sai shi wannan ɗan wani sai ga ce halli ni wa rabbi abu ista alayya raqiba ɗin da ake yanzu ka sha mun lahiya an aiko ka zama mai kontrola ma mai kula abin da ke an aiko ka zama to mai kula da aiki na kai za ka inawa kamar ni da ubangiji na ka sha man kai kamar ni da ubangiji na ka sha mun lahiya ne da ubangiji na ko an ko ko an ko ka gare ni ka kula ka kula da abin da nake shi kuma yayi zahi fa qala wallahi la ghafiru lahu lak aw qawla idkhuluka lahu aljanna yace na rantsi da Allah Allah bai gawata maka wani eh shi ne kuskuren shi hadda rantsuwa da Allah bai gafarta maka na rantsi da Allah Allah bai kowace Allah bai saka aljanna eh ya zuciya abin shi ma mai ciwo shikenan hikimar Allah manzon ya ce faqabad arwahu faqabad arwahuma sai Allah ya karbi arwahuma Allah ya karbi rayukan su guda biyu duka biyu duk Allah kai ya shirin su da ran mai ibada da wannan umarar ibada Allah dauke ran kowa a cikin su fajtama'a inda rabbil alamin Allah kuma ya hada su Allah mai abin da ya so ya hada wa'annan mutane guda biyu bayan ya kashe su fa qala li hadha al mujtahid akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadira wa qala lil mudhnib idhhab fadkhul al jannata bi rahmati wa qala li akhar idhhabu bihi ila an nar سبحان الله إن الله يفعل ما شاء إن الله يفعل ما يريد نعم nake cewa da yi wannan kalma Allah da ya ɗauki ransu sai Allah ya ce ma wannan mai ƙoƙarin ibada a kunta bi aliman kai ka san ni ne ma'ana ka san matsayina ka san ma'ana ka san ni ka sa abin da tare da ni ko ce a kunta alama fi qadam ko kana da ikon wani abu da yake hannuna zaka yanke mu hukunci Allah ce mishi kamar ya hukunci ya Allah hukunci ne Allah bai gawata maka to Allah ga maka Allah bai saka aljanna ana Allah ga maka shine kuskuren shi eh kana da ikon abin da yake hannuna ne sai Allah ya ce wa shi mai saban Allah kai kuma izhab fadkhul aljannata bi rahmati ka je ka shiga aljanna da rahmata me kenan Allah gauta mishi wa qala aka shi kuma wancan wanda ya zahi yawa Allah hukunci Allah ce idhabu bi idana ku kai shuta ku kai wannan wanda ya hukunci ku kai shuta qala abu huraira والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أوبقت دنيا وآخرتها ya ce na rantse wanda raina ke hannun shi wannan bawan Allah ya yi wata kalma kalmar da ta ruguza mai duniya shi lahirar shi nan wannan hadisi abin da yake karantar da mu haɗari ne kama Allah hukunci ka ɗauki maka magana sunan Allah da abin da kira Allah ka bar Allah da bayan shi kuwa eh wannan wani kaɓa ce yayi kuma duk da wace mai laihi ne dalilin wannan laihin da aka yi shi kun da ya samu rahmata Allah kin baka yanke ma wane hukumci da dan wuta ne ko aljanna ba naka bane ba shi ne ka cewa aqidar ahlus sunna wal jamaa ka mai bakinka game da sa wani ka ce dan wuta ne ka mai hukola bai gawar a ko da mutuwa yi matuka an ce in ka hurci ne kuma ya mutu akan shi ka hukuma nan har ma magana ga kai ta su dai cikin sabai duk inda ka huce da kabar mushriki ka ba shi albushi da wuta dan wuta ne kurin da ka huri ne ta wani mutum da ran shi kamin hukumci da Allah gama an kare kusan kai kanka kusan ya zaka ci gaba kusan da Allah zai da shi kuma cewa Allah bai gafarta ma wani balan zinihi in ba in ba kahurci ba ne ba to dai nan kenan nan Allah ya ya yi hukumcin shi ya yi abin da ya so kuma nan akwai kashe gare mu na cewa nan imam abu dawud wannan hikima ka wannan hadisi je ka a wannan wurin ya mai sunan babu na yanar bagai kenan albagai ne zalunci laihi ne babba ka yanke ma Allah hukumci akan wani magana kenan dalilin wannan bagai kin Allah mai wani hukumci magana kenan sai ya ce haza amuru mana mai littafin yake cewa wannan al'amari kenan bangare guda na maganar ayyana wane ka ce kahuri ne ba naka ba ne ya ce wal'amuru thani al'amari na biyu an na shakatar mu'ayyan yumkin an ya kuna mushtahidan magaforan lahu iyayewa ma wane da ka ce wane iyayewa wane lalle ya yi wannan lahin da muka ambato ma iyayewa wani ishtihadin shi ne wanda yakan yi Allah gawarta mashi wa yumkinu an yakuna mimman lam tablughu lam tablughu ma ra'a zalika min nusus iyawa ba nasin da yazo bai san bai san ba ma'ana bai da wani nasi da yazo mishi kan wannan mas'ala har ya fade ta kenan yayi ne akan ijtihadin shi bai nasi bai nasi ne badan gambe wa yumkinu an yakuna lahu imanun azimun wa hasanatun awjabat lahu rahmatullah rahmatullah kuma yakan yi yanayin mutaka ba ka wuce bane ba iya da ƙarin imani ya aikata laifi kwata kwara daban wannan imanin shi da aiki shi na kwarai sai ya sa samu rama ta Allah na ba kawurci ne eh laihi ne ma magana ka kabira kama gafara lillazi qala li waladihi kamar wannan wanda ya gaya ma diyan shi ko dan shi idza ma tafarriqu thumma zuru nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr wani ba Allah wanda dai ruwa ce tabbatatta sanan na shahararra akan inganci cewa wani bawan Allah ne ya yi ya kato bara a duniya sai ya ce maɗiyan shi idan na mutu ku ƙona gawata mana ka abin ne ne a ƙona gawata an aka ƙona gawata na zama toka sun mazuru sufa filbar wani sufa filbar a raba ta makuratawa a raba ta gida biyu a je hili jeji a watsa a sheka rabin ƙurai kuma da rabin kuma a je bakin teku a watsa sauran cikin ruwa shi a gada shi ke Allah bai wa Allah kama Allah kama shi an kare shi a ganin shi shani akwai wasu risu risu risu girman Allah akwai rena Allah rena girman Allah wannan abin da ya hudu haka sai ke cewa fa wallahi لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالمين يا سند يا سند الله مساله يا عذابا amma da yake dai abin da sai haka cewa cewa na rantsi da Allah in Allah ya sami iko a kaina in Allah ya sami dama a kaina ya sami iko a kaina ya kama ni to zai mun azaba da ko ya taba kina san Allah yana da azaba iya azaba ga masu laihi amma iya ga ikon Allah bai iya tara shi bayan ya watsi shi da iya ga Allah bai iya abin da shi ya gawa kamar yawa Allah dara ya kare shi kenan ya tsira yace in Allah zan yi ku akai na zai min azabar biyu taba ko ya taba cikin cikin talakan shi falamma mata rajul fa'alu ma amara da ya mutu kuwa diyan shi kudin shi suka mishi abin da ya kwadi aka kona aka yi toka aka sheƙe rabi a daji rabi a cikin teku fa'amarar lahul bar fa jama'a mafi Allah ya umarci ƙasa hili jejin duk abin da ya ɓace na wannan toka a gama mai tauri wuri guda a gama abin da yake cikin daji wa amara da bahara fa jama'a mafi shi ma teku ya tattara abin da yake cikin shi Allah ya tada shi ثم قال لما فعلت هذا الله mai tambaya bawa dan me kai wannan aikin dan me kai wannan umarni a kona ka sheki yace min khashyataka ya rab wa anta a'lam Allah na ka dan tsoron ka tsoron azaba ka ta Allah tsoron azaba ka ta sanya ka Allah kuma Allah kai kowa kowa sani ka san da in mata gaji ba Allah kai kowa sani fa gafara lahu Allah Allah gauta mishi kaga wannan yayi ne akan kuskure jahilci gashi ba ba ce ka hurta ba ha ga hurta kira loka akan laihi ne ana akan laihi ne amma bai kai ka huce ba tunda shi a wajen shi ba ana rena ba shi ya kun bai san kudura ta Allah jahilta kudura ta Allah sai haka nan amma ba dan bai Allah bane ba ko yankarin Allah amma ya tsora ta ba Allah haka irin wanda cewa na nake annabi ban labari wanda iya cikin daji ya bace dabba shi ta tsere ya gadangadan ya da abincin shi da ruwan shi a saman dabba ya gadangadan ya kwanta ya jin halaka kuran kun da ya halaka sai ga wannan dabba a tsaye a kan shi ga ruwan ga abinci ga komi Allah an ta gudun Allah an ta abdi wani rabuka Allah an iya godi Allah kai ne bawa na ne ubangijin ka ne kai ne bawa na ce Allah kai ne bawa na ne ubangijin ka ne kana annabi ce ya kuskure sau tsannan wurin ciki sai kuskure ka gudun ba wadi ba da niyya amma ce Allah kai ne bawa na ni ubangijin ka ne Allah amma Allah bai kama shi ba Allah ya san yayi gune yayi kuskure ne da dace kwata kwata ce kuskure ne maimakon ya ce kai ne ubangijin ne bawanka ne ya ce kai ne bawanka ne ubangijin ka ne duk wannan kenan shi ne mutum zai wata kalama ba da niyya ba irin wannan kenan allah iya rango mai kanshi shi yasa kenan ake hattara wajen kahurtar da wani iya da uzurin shi ya ce fahada rajulun zanna anna la la ya kadiru ala jami'i wa iyadati aw shakka fi dhalika kaga wannan bawan Allah ya yi zaton Allah bai da ikon haɗa shi ya maido shi bayan mutuwa ko ko ya shakka ma kan hakin da mara walakin nau kana mu'minin billah wa ya khasha amma iya da imani da Allah ya zata ya da Allah kuma iya ma tsoron Allah tsoron Allah azab Allah tashi tsoron azab Allah tashi haka nawa kenan fa ghafara lahu Allah gafarta mishi sai ya ci at-tahdhiru من التصرف في التكفير حترى mana tsoratarwa tsoratar da mutane wajen gaugawar kahurtar da wani gaugawa kai sauƙin shi yawa kalma kahurci ga wani mun ci akwai bambancin kaza kahurci ne kaza kahurci ne amma wani kai kahuri ne shi ne ke bukata hattara yace ilam yace kallon imam shukanin wallah قال الإمام الشوكاني رحمه الله اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس مش أوضح من شمس النهار الإمام الشوكاني da ana ga su ne 'yan zagi 'yan kaza kaza mai suna ne ya ce ka yi sani باوان الله أن الحكم على رجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ونقول في الكفر cewa kai hukumci ga wani mutum wani mutum musulmi musulmi ne kwasa musulmi ne kamar hukumci ya huta daga addinin musulunci ya shiga layin kahurai to yin hakan bai kamata ga musulmi da ya imani da Allah da ranar lahira an yi kudima alayhi shiga wannan aiki illa bi burhanin he da hujja hujja ma ke bayani aw da min shamsa nahar hujja da ta yi hasken rana ta hasken rana kenan karara kun ka hurin ka ta mutunta cikakka baka kawo da wani da shubha he ka tabbatar da karara kurin kaza wani ka huri ne yace faqad sabata fil ahadith marwiya min tariq jama'atin min sahaba hadisai da dama sun inganta bukhari muslim dai ruwan ingantattu wadda daga sahabbai da dama daga ciki annan sarari ke cewa mun kala li akhihi ya kafir faƙada ba a biya a haduhuma don da ce ma ɗan uwan shi kai wani kahuri ne wani kai kahuri ne to wannan kalama ba ta haɗuwa ƙasa amma ya zama kawurin ne shi kenan kawuri kawurta ko kutarwa ce za ta je wannan kalma ta je ta iske wani gaya mata wani gaya ce kace wani kawuri ne za ta je in ta same shi dan wanta ne shi ke ta zamanta amma idan kalmar ta je ta iske wanda ta ce wani kahuri ne ta ga ba nata ba ne sai ta ba ya sa da ba sai ta ba baya sai ta koma ina kan mai ita sai ka ce maka faƙar ba a biya a hadu ma wannan kalma za ta koma kan ɗaya ba ta haɗuwa banza ko kai ta shahe ka da kafaɗin ko shi ya zama haka ne shi kenan kenan dalilin haka tun da kalma ce wadda ba ta haɗuwa ƙasa ke duk wanda zai hurta ta ya hattara magana kenan yanwa kan ma misali mu'amala ta da'awa duk matsayin mutum duk yadda ya rike wani abu mara kyau kai me zai gyara ka ce kai ka wuri ne kai da kai na mai sununta bai gyara ka bai ma komi bai gyara ka ce kai ka wuri ne tunda kai suke gyara suke imani tunda ba an kawo ne baka ce musulmi zama musulmi haka musulmi kenan na abu ne da Allah ya da bawon shi ne hukuncin kafirci hukunci ne hannun Allah balle mu arzuba kama kawo hukuncin hukuncin radda kenan daman kalmar ta cewa wani kawuri ne ka kawo tashi bata gyara ka komi kuma da kacin kawuri ma bai san mai shoranka ka kare kaman ka bai kunci kare shi bai shore ka kai wani kawuri ne amma kaza aka ce riga ba wuya ta ke ta ke riga ba wuya ake riga ba wuya ake kaza ka hurci dole kaza ka huri ne to ta rage ga wanda yi ta abu ka gumi ne na gane wani labarin abu ka gumi shi da wani malamin cikin wani Najeriya sai ce kai ka ka hurta ni ce ni min kawata ka ba ka ce masu kaza ka ce ya kai kasa kan ga ciki domin ce kai kasa kan ga ciki mutane ni ban kan ce kan kawata ka ba to aka ce masu kaza kaza ka hurci ne ce eh kai kasa kan ga cikin su kasa gani ba za ka ciki ba kasa kan ga cikin su sai shi ne ce sai musa gudun zaka bace aiki na kawo ce tun masu kaza ka wure ka wure ne bace yace an ce mun ka ce mun kai ne ka wure ne ce a kai ni musa ka bace ba ka ce kaza bace eh wannan kai kaza kai kaza kan galayin su ya ka shiga kenan nan kalmar cewa wani ka wure ne tana bukatar hattara yace fa fi hadhihi al-ahadith وما وما ورد موردها أعظم زاجرا وأكبر واعز من التسرع في التكفير وإن hadisai da ire-irensu don ba ɗaya ba ne ba kan wannan mas'ala ta haɗarin gaugawar yanke ka huce ga wani ya ce sun isa abu mai tsawatarwa mafi girma mai wa'azi ya maka wa'azi na hattara wajen gaugawar kahurtawa ne bar ƙalallahu ta'ala walakin man shira bil kufr sadara nan wanda wata magana da Allah ce kuma sai kalmar kawo ciya a sai Allah ya magana wanda ya yi riddal hazuci fala budda min shirah sadar bil kufr dole a samu kalmar da yahudi zuciya shi ta yarda abin da yahudi wato manina qalbi zuciya shi ta nutsu wa sukunun nafsi ilayhi ya yarda فلا يتبالى بما يقع من طوارق العقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الاسلام yace da haka ba a kula da abin da yake gittawa babu shi zawa irin aƙidu masu zawa na sharri balle mutum bai san ba bai san ba sa'anin yin kaza ka hurci ne bai sani ba yace sana abin kai wa'azi bai kai mishi ba wa'azi bai kai mishi ba ya shiga wannan abin na sa tsarin musulunci ba a lura da wani a ce wani kurin amai hukunci kai tsaye ya bukata wa'azi a mai bayani a san mai da da'awa wallahi ta bada basu durin fi'il kufiri lam yurid bihi fa'iluhu al khuruj an al islam ila millat al kufr haka kenan ba a kula da wata kaiki da wani aikin kafirci ne wanda an kai ka kafirta amma shi wanda bai san bai san labarin ka ba bai san da ka ba bai san kafirci ne kin ya bukata wa'azi والعي تبارة باللفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا لا يفهم معناه هكا با كula da lafazin da wani musulmi yayi lafazin da yayi iya dokan kalma ta kahurci amma shi yayi ne ko aka bai san ba yayi abin ko wani ne ba za da sanin ma'ana abin ba amma ka dibi abin ka dibi abin wannan kahurci ne ka dole ya bukata amai wa'azi amai nasiha kaza kaza to ko ban nasiha ne in ya kiya kenan zai shiga cikin layi fa in qil idan wani zai ce ما حكم المسلم الذي يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا me matsayin shi kun musulmi ne iya zina iya shan giya iya cin riba fala jawab jawabin da za mu gaya mishi inna hadhihi min kaba'ir dhunubil muhlika wannan abin da aka jero na zina shan giya cin riba suna daga cikin manya-manyan zunubai masu hallakar da mai su taslubu fa'ila istiqaq ismul mu'min al-mutlaq tana dokewa mai yin su duk mai yin su wannan laifin suna ɗauke maka sunan mummuni gangariya da sunan mummuni kuran wa tujibu lahu al-fusuq wal isyan duk mai wannan aikin na zina shan giya riba suna wajabta maka zama fasiki mai saban Allah fala yuqalu fi haqqi murtakibiha illa fasik asin abin za a ga mai yin su kai wani fasiki ne ko mai saban Allah ne وتوجب له الحد المشروع في الدنيا كما يا وجب أما حد da aka shar'anta mazanaci ko mai shan giya a duniya wal uqubatu fil akhirah haka mu za a mai uquba al akhirah idza lam yaqum alayhi al hadd idan ba a mai haddi ba a duniya kuma wallam ya kun bai tuba ba ba a mai haddi ba kuma bai tuba ba a lahira Allah zai mai shara zai mai kubush lakin amma duk da haka لا تجعله كافرا ما دام بذنبه مقرا wannan mutumin ba a ce mai kafiri matuƙa ya yarda da zina laihi ce shan giya laihi ce cire kuɗi da ruwa laihi ne ya yarda kana ba ce kafiri ne in aikatawa ce yayi kuma bai ya san da laihi ne yayi can ba mun karanta sabanin ka halitta halitta ya kafurta ka wa bi khata'i mu'tarif kuma yana mai hurucin shi mai laihi ne abinda ta ma'adda abin zafin mun hasa mun hasa abin da jabin kai mun ma a kuma sai sana abin ya da musu ko shedan yana yarin jaye su sun san lagin suke wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine aqidar ko maganar ahli sunna wal jamaa rishin kahurta mai yin kabira ba ce wani ka kahurta dan ka gaban laifi shine aqidar ahli sunna wal jamaa khilafan lil khawarij wal mu'tazila sabanin alkhawari ko mu'tazila wa man salaka sabilahum albadi da duk wanda ba hanyar su akwai wani bai cikin su kangare amma iya da aqida irin tasu wani bangare fa inna alkhawarij yukaffiruna bidhunub su khawarij suna kafirta mutum in ya zunubi an ka shagiya kun ka kahurta an kai ƙarya ka kahurta an kai zina kun ka kahurta shi yasa aka ce duk da ba ɗaukar malaman hadisin an bida'a a malaman hadisin yarda ana ɗaukan hadisin khariji khawarijawa ana amsar ruwa da su domin su a kesa baka yaƙi da su sun ce maka zakon an hudu ne kurin inda khariji ce maka sahabi kaza ce kaza kun ka yarda ana yarda duk da a ba san da su addinin shi amma inda ya kama gana ana ɗauka so su ba baka yaƙi da su ƙarya ka hurci ce kuma challenge su da ba kenan khawarijawa suna kafirtar da mutum da zunubai سكون ولا معتزلة يجعلونه في منزله بين بين المنزلتين سكما معتزلة سوتا سكي دون دي كبيرة يا مصي يا رب قهواني يا مصي بيو شي با مسلمي شي با كافري با با تي مسلمي كو تي كافري اما يتي يعني مي بين مي مصي بي بين منزل بين المنزلتين يعني بين الاسلام والكفر في الدنيا الدنيا يا سكا بي شي با مسلمي كافري با اما واما في الاخره اما على الاخره fayattafiquna da su da khawarijawa sun yadda na ayi tafaki dukkan ɗan wuta ne har abada bi annahum mukhalladun fi mukhalladun fi nar duk ɗan wuta kuma har abada ne an shiga wuta kenan a duniya sarrafa shi ya zai kusa kunce dole zaka wuri ne dole shagiya ka wuri ne amma mutazila an shagi zina kai kai zina ka shagiya kana nan tsakanin kana nan tsakanin martaba biyu amma an ka mutu zu da khawarija duk hukuncin ku daya kai da ka wuri har wuta har abada yace wa qawlu ta'ifatayn batilun bil kitab wa sunnah wa jima' salaf al umma dole magana biyu to banga ta mu'tazilakin da da ta kharijikin duka magana ce batatta ta banza da hujja qur'ani da sunna da ijma'in magabatan wannan al'umma duk wayannan ba mai hujja cikin su ba karutar da mutum da laihi haka yake wajen ahlus sunna wal jama'a laihi daban kuma kahurci daban ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته